لقد نسر الموتى بنفحة ريحه من الشرك أحياهم بفيض مسيحه وعطل دعوى زورهم بصحيحه وسرت فلا أدري بأي مديحه أقول وإني في المقال فصيح محاسنه تملى فمن هو عاجز عن المدح قل ما إن تشاء فهو جائز سفير لوحي الله بالفضل بارز حليم رحيم محسن متجاوز فعن كل من يجني عليه صفوه محمد الهادي له الحق منهج مكين معين للهموم مفرج مطاع أمين بالبهاء متوج متوج متوج حي حي المحيا طيب طيب متعرج فمن طيبه طيب الوجود يفوه يشرفني شعري بأوصاف جوده فأمدهه جهرا برغم برغم حسوده وما هو إلا قطب بين جنوده إلا القطب وما هو إلا القطب بين جنوده حفيظ على ميثاقه وعهوده إذا قال قولا فالمقال صحيح يحدث عنا كل وقت بحالنا ويشفع فينا في مقام في مقام افتداحنا حنين علينا مطنب في فلاحنا حريص على إرشادنا لص... حريص على إرشادنا لصلاحنا نذير لكل الآدمين نصيح أتى من خيار القوم من خير بقعة حبي من خير بقعة حبي بوسال ما يشان بكدعة نبي كريم قد على فوق سبعة حميد مجيد ذو جلال ورفعة على وجهه نور الجلال يلوح كريم أتى للعالمين مبشرا ومن لهفات النار قد جاء منذرا ولو أن في كفيه درا وجوهرا حلفت يمينا إنه سيد الورى بكل, بكل الذي تهوي يداه سموه يفيض على كل الأنام بمسجدي ويوسع برا كفه كل مجتدي كل مجتهد كل مجتدي ولما ازدحمنا في أذوبة مولد حففنا بحادينا بمده محمد نناديه والدمع المصون صفوه
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a wannan yammaci na alhamis shida ga watan safar wata da biyu hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam shekara na da dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da ashirin da hudu ga watan tara miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam shekara na da dubu biyu da ashirin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka mai suna tahmisul qasa'id al-wuturiya wanda aka fi sani da wuturiya da wannan shine darasi na goma sha biyar cikin wannan littafi mai albarka da aka rubuta domin yabo ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za mu tashi shafi da ashirin da tara kamar yadda malam ya karanta ya ci gaba da cewa laqad nashara al-mauta bi nafhati rihihi min ash-shirki ahyahum bi tibi masihihi ya ce laƙad tabbas haƙiƙa annabi sallallahu alaihi wasallam nishiral mauta an tayar da matattu bi nafhati rihihi a dalilin wato ƙamshin iskansa a dalilin ƙamshin iskansa mina shirki daga mutuwa ta shirka a hayahum ya rayar da su bitibi masihihi tare da daɗin wato shafansa duka dai wannan yana ishara dai akan yadda da'awar annabi sallallahu alaihi wa sallam ta raya wato waɗanda suke da a cikin shirka suke a mace ba bisa basira ta ilimi ba kuma ba bisa fahimta ta addini ba bisa tauhidi ba suka waye gari suka zamo rayayyu akan tafarki na kwarai wannan shine yake magana a kansa domin mutuwa kashi biyu ce akwai mutuwa ta zahiri wadda kowa ita ya sani wannan mai sauƙi ce akwai kuma mutuwa ta addini a samu zuciyar mutum ta mace gaba ɗaya ta kasa karɓar tauhidi wadda shi ba da kiransa mutuwa to shi annabi rayarwarsa shine raya mutane daga shirka zuwa tauhidi to annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wannan da ƙamshin wato iskansa a karaya su mana da da'awarsa karantarwarsa karanta ayoyi da hadisai da wa'azoji da hudubobi da yake yi to shine ya rayar da su ko aka rayar da su daga wato daɗin masihihi wato shafansu wa abu tsala wa abu tsala annabi ya lalata da'awa zurihim da'awarsu ta ƙarya kamar jingina ma Allah ɗa ko jingina ma Allah mata to annabi sallallahu alaihi wasallama ya lalata wannan ya ɓata wannan bi sahihihi tare da magana sa ingantacciya tare da da'awarsa ingantacciya domin tasu ta ƙarya ce cewa Allah na da ɗa kaga wannan ƙarya ne cewa Allah na da mata wannan ƙarya ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya bata wannan ƙaryar ya bata wannan kiran ƙaryar husirtu yace to ni mai ni mai ni mai waƙe an gaji yadda ni shine ma'ana husirtu anan an gaji yadda ni fala adari shi yasa ban ban sani ba bi ayyi madihihi aqulu shin a a bangaren yaban annabi sallallahu alaihi wasallama wanne ne zan fara fada in na ɗauku ɓangare kaza sai in ga ɓangare kaza can ban faɗa ba in na koma can kuma sai in ga ɓangare kaza can ban ban ɗauko ba domin ababen annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na yabo yawa gare su duk yadda mai yabo ya kai sai dai ya iya abin da yake iya amma ba zai iya ganewa ba wa inni kuma ni fasihu mai cikakkiyar fasaha ne fil maqali a wajen abin da nake faɗa na magana na yaban annabi sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka sai da aka gajiyar da ni sai da na kasa mahasinuhu tumla faman huwa ajizu mahasinuhu ɗabi'un annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama tumla ana karanta su dare da rana faman huwa wane ne ajizu yake gajiyayye anil madahi daga barin yabon annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kulka ce kulka faɗa ma in ta sha abin da kake so fa hawa ja'izu in dai ga janibin annabi ne sallallahu alaihi wasallam to wannan ja'izi ne eh duk abin da kake so to ka faɗa a bangaren annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda al-busiri ya faɗa a cikin alburda kamar yadda mun ka karanta da amad da atfun nasara fi nabiyihim wato duk abin da nasara suka faɗa game da annabinsu to kai ka kaurace mishi ka ƙaurace mishi wa hakun bi ma shi ita madahan wa take amma kai hukunci ga abin da kake so na faɗa ko na yabo ga annabi sallallahu alaihi wasallama amma ka kyautata za ka yi yabon nan ka sifanta annabi sallallahu alaihi wasallama da abin da ya dace to shine ne yake ishara akan cewa kul ka faɗa ma in tasha in din nan za'ida ce da ba daga cikin kashe-kashen in akwai za'ida takan zo za'ida asalin sa kul ma tasha ka faɗi kawai abin da kake so fahawa shi wannan yabon naka ja'iz ai halatti eh to wannan in yana nufin ka faɗi abin da ya cancanta ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan babu wani iskali in dai za ka yi bi annabi ne ta fuskar matsayi da daraja da manakib da Allah ya bashi to ai wannan abin nema ne abin da ba a yadda ba shine ka dora annabi sallallahu alaihi wa sallam a bisa wani matsayi wanda bai tabbata ba ta fuskar nas to in shi yake nufi kaga wannan akwai gyara a shaidu abin da za ka faɗa game da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to dole akwai ka'ida ana yi ana aunawa ana faɗin abin da ya dace safirun annabi sallallahu alaihi sallama ɗan aike ne ai mursal abin aikowa ne liwahayillahi tare da wahayin Allah subhanahu wa ta'ala bariz kuma annabi mai bayyanawa ne bilfadli da falala halimu annabi mai haƙuri ne rahimun halimun annabi mai juriya ne rahimun kuma mai tausayi mai tsananin tausayi muhsinin annabi mai kyautatawa ne mutajawizu annabi sallallahu alaihi wasallama mai afuwa ne ga wanda ya masa laifi fa an kulli man fa an kulli ga dukkanin man yujini wanda yake kasassaba ko yake laifi alaihi ga annabi safuhu annabi ne masa afuwa dukan yafe masa da yawa waɗanda suka yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abinda ba daidai ba annabi ya yafe musu muhammadul hadi muhammadun annabi muhammad alhadi mai shiryarwa ne lahul haqqu gaskiya ta tabbata gare shi manhaju a matsayin godabe ita ce godabinsa wato gaskiya ita ce hanyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam baya da wata hanya in ba gaskiya ba makinun annabi mai daraja ne mu'inun annabi mai taimako ne sannan mufarriju mai yayewa ne lil humumi ga damuwoyi ga bakan ciki ko da kana cikin damuwa kana tuna annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ka samu waraka muta'un kuma annabi sallallahu alaihi wasallama abin wa biyayya ne aminun annabi sallallahu alaihi wasallama amintacce ne mutawwaju ane masa ado ana ne masa kambe bil baha'i da kyau sallallahu alaihi wa alihi wasallam hayyul muhayya annabi mai kunya fuska ne sallallahu alaihi wasallam al muhayya shine fuska kamar da mun sha karanta shi to hayyul muhayya annabi sallallahu alaihi wasallama mai kunya fuska ne tayyibun annabi sallallahu alaihi wasallama mai kamshi ne muta'arriju mai tashin kamshi famin tibihi yana daga cikin wani sashi na kamshin annabi sallallahu alaihi wasallama tibul wujudi kamshin halittu gaba daya yafuhu da yake tashi sama yake watsuwa duk wani kamshi da halittu suke yi to ai sun samo shi ne daga kamshin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yusharrifuni shi'ri waƙena yana darajanta ni yana ɗaukaka ni bi awsafi judihi tare da ambaton nau'i nau'i kala kala na kyautarsa na baiwarsa fa'amdahuhu jaharan ina yabon annabi sallallahu alaihi wasallama a bayyane bi ragmi hasudihi tare da turmuza hancin mai yi masa hasada wato tare da bakanta masa ne don duk wanda yake yi wa annabi hasada to baya son ya jan ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma huwa annabi bai zama ba illal qutubu face jagora ne shugaba ne baina junudihi tsakanin rundunoninsa hafizun annabi mai kiyayewa ne alami saƙihi akan duk wasu alƙawulla masu nauyi da ya ɗauka to annabi yana kiyayewa baya saba alƙawali sallallahu alaihi wa wa uhudihi da amanoninsa uhud ana amanoninsa to annabi yana kiyayewa in ka ba annabi amana zai kiyaye shi yasa ma tun kamin risala suka kira shi da al'ami amintacce mai amara abin amince ma wa ma to wannan kenan idza qala qawlan duk lokacin da manzon Allah ya furta wata magana to fal maqalu sahih sai ka samu abin nan da ya faɗa ingantacce ne annabi bai taɓa waɗin wani abu aka bincika ba haka yake sallallahu alaihi wasallam idza qala qawlan fal maqalu sahih duk lokacin da ya faɗa abu to wannan abin sahihi ne eh la yukhalifu alwaqi ba zai yi ya saba ma waqi'i ba ba zai yi a bincika a ce a an bincika abin na an samu kuskure ba sallallahu alaihi wasallam yuhaddisuna kulla waqatin bi halina kuma kowane lokaci annabi sallallahu alaihi wasallama yana ba mu labari a abin da ya dace da halin mu sallallahu alaihi wa sallam wa yashfa'u fina yana yin ceto gare mu fi maqami a matsaya ta ifti bahina wato wadda take matsaya ce ta kunya gare mu duk wanda ya laifi aka zo aka tsare shi ane masa hisabi an ce kare kansa ya kasa kare kansa ai ya kunyata amma a haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam bisa wannan matsayi kuma sai zo ya cece mu haninun annabi mai shauki ne mai bege ne shi ma alaina akan mu mabiyansa sallallahu alaihi wasallam mutunibun annabi mai yawaitawa ne fi falahina game da duk abin da zai kawo cin nasara ga rayuwarmu harisun annabi mai tsananin kwadayi ne ala irshadina game da cewa mun shirya annabi ba fatansa kowa ya bata ba sallallahu alaihi wa sallam harisun alaikum alaikum ne bil mu'minina raufur rahim li salahina ga abin da zai kawo gyara gare mu ko addinin mu ko ahwal namu to annabi mai kwadayi ne sallallahu alaihi wa sallam nazirun annabi mai gargadi ne li kulli alami daga dukkanin talibai gaba daya nasihu kuma mai nasiha sallallahu alaihi wa sallam ata annabi ya zo min khiyaril qaumi daga zababbun mutane dangi na gida dangi na gida min khiyari buqatin kuma ya zo daga zababben wuri shine makka saboda haka komai na annabi zababbe ne sallallahu alaihi wasallam shi zababbe asalinsa zababbu wurinsa ma zababbe addininsa ma zababbe al'ummarsa ma komai na annabi zababbe ne sallallahu alaihi wasallam hubbi kaunata ga annabi sallallahu alaihi wasallama bil wasani ta son saduwa da shi to ai ma yushanu ba a aibanta ta bi qita'atin da yankewa dan ba ta yankewa kauna ta ta san haduwa da annabi sallallahu alaihi ba za ta taba yankewa ba zumunta ce ta har abada nabiyun wani irin annabi ne karimin mai karamci qadi ala fawqa sab'atin qadi ala kamata ɗaya ya rubuta alif don ala alautu ake cewa ƙari ala haƙiƙa ya ɗaukaka fauƙa sabi'atin saman sammai bakwai hamidun annabi sallallahu alaihi wasallam abin godiya ne majid abin girmamawa ne zu jalalin ma'abuci girma ne da matsayi wa rufi'atin da matsayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama nurul jalali haske na girma ala wajahihi ya ɗaukaka saman fuskarsa ya luhu yana ta bayyana ko da yaushe da ka kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka dinga ganin wani haske wanda wannan haske shine dalilin kwarjini wanda in ka kalli annabi ba za ka iya sake kallon sa karo na biyu ba to wannan jalal din sai ya lullube kawar da take zatin annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa mutane ba su fitinu da son annabi sallallahu alaihi wasallama a so na sha'awa ba sallallahu alaihi saboda an samu sitara ta jalal allullubi wanda duk dan adam yana ganin haibar wannan abin to shine yake magana nan nurul jalali hasken girma da daraja ya fuhu yana bayyana ala wajen yi akan fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karimun annabi mai karamci ne a talil alamina ya zo ga talikai mubashshira yana mai ba da bishara sallallahu alaihi wasallam wa qad jaa munzira haqiqa ya zo yana mai gargadi min lafahatin nari daga kuna wuta duk wanda haka ya shiga wuta to da gangan ne da annabi ya riga ya yi gargadi ya yi wa al'ummarsa gargadi walau an na fi kafaihi durran wa jauhara walau da dai a ce anna ya haƙiƙa fi kafaihi cikin tafuna annabi sallallahu alaihi sallama durra akwai lu'ulu wa jauhara da jauhari su a cike wato hana annabi suna cike da wayannan ababen ya ce to halaftu yamina da zan yi rantsuwa da rantsuwa mai ƙarfi innahu sayyidul wara kan cewa annabi shine shugaban halittu sallallahu alaihi wasallama kuma samuhu annabi mai kyauta ne bi kullin lazi tahwi yadahu da duk abin da hannayensa tattara sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi ma maruwaci bane ma'ana wai da zai rantsuwa ya ce tafin annabi yana cike da zinari da lu'ulu ya ce to da ba zai yi kafara ba sallallahu alaihi wa sallam kan cewa duk wannan abin da yake cikin tafunan hannayensa yana baiwa mutane ba rikewa yake yi ba yufidu ba yafidu bane eh min afadani to in an ce a fada sai a ce yufidu ba min fada ya fidu ba ne sai a yi damma wa dammi ma kana ruba'i minhu yufidu yana yin kyauta ala kullil anami ala kullil anam ga dukkanin halittu binasi jadi da zinari yana rarraba musu zinari sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda zamanin sa zinari shine kuɗi da azurfa to annabi kowa ba yake da mai imani da wanda ma bai da imani sallallahu alaihi wasallam wa yusi'u annabi yana yalwatawa birran wajen kyautatawa sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko kuma wa yusi'u kaffuhu tafin manzon Allah yana yalwatawa birra wajen kyautatawa kulla mujtadi eh ga duk wani wanda yake mai neman a taimaka masa sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba dai neman kake yi a ba annabi ya baka ba to hannunsa zai yalwace kyauta gare ka walamma hamna lokacin da muka yi cinkoso muka yi dandazo fi azubati mauridi eh wajen gangarawa wajen shan ruwa masu daɗi eh shine azubati mauridin ruwa masu daɗin sha hafafna sai muka kewaye bihadina tare da mai gargadar raƙon bi madahin kuma muna rera yabo muhammadin ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yunadihi har ma muna kiransa sallallahu alaihi wasallam waddam'ul masun hawayen da yake da a tsare ko ka duba baka ganin sa ga fili safuhu amma yana yawan zuba yana ta zuba yana ta zuba eh suna yaba annabi mu suna kuka suna jin daɗi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to wannan duka dai kullum ya zo sai ka ji ya zo maka da sababbin abubuwa saboda sifofin annabi sallallahu alaihi wasallam da akhlaquhu ash-sharifa al-hasana ba sa karewa sai dai mutum yayi abin da yake iyawa iya gwargwado to wani sati insha Allah ta'ala sai mu karasa bayanansa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته